بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، أصول السنة نا ابن أبي زماني آه، دورة تغور صلى da muke gabatarwa daga cibiyarmu ta gidan karatu Darul Qira'atu Salafiya Katsina Najeriya wannan darasin mu na biyu kenan darasi na farko mun yi muqaddima a wannan darasi zamu tashi insha Allah farkon littafi babi na farko babun fil haddi ala luzumi sunnah wattiba'il a'imma babi da ke zabararwa da kwadaitarwa akan lizimtar sunna da kuma ittiba'il a'imma wato bin a'imma na musulunci waɗanda suke a magabata a cikin wannan tafiya ta sunna to amma dai gaskiya littafin saboda yanda yake da yawa saboda littafin yake da yawa ba za mu tsaya mu ta bi daki-daki ba muna fassarawa gaskiya musamman saboda muna son mu kammala a cikin 'yan darussan da ba su wani da yawa haka sosai su da haka za mu takaita ne kawai akan ta'aliki akan matanin da yake ambatawa hadisan sai mu ji matsayinsu ba sai mun tafassara su hadisan ba da ringa rawaitowa sai mu ringa kawai ta'aliki akan gaɓoɓin da ke ciki da kuma shawahid da kuma martaba ta hadisan in ya so gaɓɓan da yake ambata mana yana sharhi akan aƙida ɗin in ya so sai mu allaka su kawai mu wuce saboda yanayin tafiyar lokaci da kuma littafin da yake ɗan da yawa su wannan kenan dai insha Allah za mu tafi kai tsaye a babi na farko shine babin filhabdi ala luzumi sunna a nan wato waɗanda shi ake fara kwaɗaitarwa a kan lizimtar sunna shine a kwaɗaitar da kai a kan sunnar ka lizimce ta ka lizimci sunnan nan ka tsaya a kan abin da annabi yake a kai da sahabbin shi ka lizimci ta kada ka ringa tangal-tangal ko ka ringa kaza mu zabzab a'a lizimta sunna ake me yi yake sunna to ka lizimci shi sannan kuma wannan sunna sai ka ba a imma abinda iyaka an ta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam ka shedinka a ce ga wani ƙauli yamfar da bihil mutaakhir ay mutaqaddimin wana wannan wannan kuskure ne Imam Ahmad ibn Taymiyyah haka da suke da waɗannan zantuka to da haka dole a samu a'imma magabata haka shi yasa daga cikin kusakuran tafiyar sunna a ƙasar nan tamu ta Najeriya sai ga ba ma asimbi ake hujja da shi ba babu na aqida sai mutum zai maka hujja sai ka gana maka kamar malamai da kutub ɗin da ba su da alaƙa da wannan wannan wani abu da ke hujja ne a wannan wannan babin mutum da baka hujja za a magana akan ijma'in ahlus sunna ga aƙida sai mutum ya fara tunanin ai ai wani ma ai imamul qurtubi ya kaza ibnu hazm ma bai yadda ba kamar yadda aka yi ga ga ga wannan ga hayaki da zo shi ma ya shiga cikin hayakin shi ma hayakin ya turmuɗe shi to da an zo ana maganar ijma'in ahlus sunna kana maganar ibn hazm bai yadda ba wani bai yadda ba ijma'i ake magana ijma'i na ahlus sunna to kutub ba a daukar aqida daga shuru ba za ka kawo sharhi ba na littafi ka ce ai ga wani ya ce kaza da haka bai yadda ba ya saba mu wannan mas'ala ba za ka wannan ba ka dauko daga daga sharhi a'a ba za ka wannan ba to ya kamata mu fahimci da me ake hujja wani abu ne hujja ne hujja ne da su za a yi hujja to wannan littafin su ne za ka yi hujja da su za ka yi hujja da su wato mashayar idan ya zama mashayar ba ta zama ɗaya ba za a samun matsaloli wannan za su ce kaza wannan za su ce kaza so shin kuma ijma'i na aƙida shin ɗaya yake da ijma'i a babin fikihu ya kamata wannan a fahimci shi sannan kuma su ayi suke mu'tabarai a ba mu aƙida wani ya ɗauka aka ce aƙida ash'ariyanci shine aƙida ko kuma asha'ira suna ahlus sunna eh su ne ahalus sunna inda ba ahalus sunna kenan sai ka ko a shayara ka aji eh inda ba ahalus sunna eh a shayara su ne ahalus sunna sai mai ta kawo maka hayatul islam ya kawo maka muqaddima ta qawaidi da ta dujinna mutum ummul barahim ko kuma ce maka a nan yake so ya gaya maka Allah a nan zai karantar da kai aƙida ba zai yiwu ba ba za ka koyi aƙida ba ka san Allah da ummul barahim ba za ka san Allah da alwujud wal baqa'u wal walwaye walwaye walwaye ba za ka san Allah da wannan ba ba zai yiwu ba sai ka je wajen malaman da suka san aƙidar suka karanta ta daga a'imma daga kuma littattafan da suke su ne hujja a wannan babu na'am kanta ba
بسم الله الرحمن الرحيم آه، باب في الهبد على لزوم السنة واتباع الأئمة اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون malam game da kudaitarwa akan lizimtar sunna sai fara maka da ilam dan yi maka tambiyi akan abin fa mai muhimmanci ne yi maka addara yi maka Allah anna sunnata dalilul qur'an ita sunna wato tana nuni kai tsaye ga qur'ani tana maka ishara ga qur'ani tana jan ka ga qur'ani wannan sunna din to kaga yanzu din tasiri kamar da aka jarabe mu da su ya haya mu anan anan katsila dutsen ma kaga yanzu muna cikin wani yanayi da dole ne ma ake sai an musu sunna sunna sai an rusa ta an nuna annabi bai isa ya magana cikin addini ba kai da ka jawo ayar ka tsaya kana ta bayanai amma kuma shi annabi ba za a yarda da abin da ya faɗa ba gaba ɗaya a cikin sharhin qur'ani to kuma abin da baka mamaki wannan da'awar ta shiga da baku tunani ƙauyuka lunguna da saƙuna da amma suka ta yi tasiri da da da su da wani tafsirin qur'ani bil qur'an ana ta so sai an nisanta mutane ga sunna an nisanta mutane ga cewar annabi bai isa bai magana to wanda sunnan nan ka gani ta ce dalilul qur'an babu yadda za a yi karama su wa annaha la la tudraku bil qiyas sunna ba a raskatta da qiyasi ya ce wai za ka yi kiyasin ka ne da aune aunanka da da kwatance kwatancenka la tu'khudhu bil uqul ko a karɓe ta da da hankula ka ce wai za ka kawo hankalinka ne a hankalinka a ji shi sai mutum ya ce to ai azabar kabar ai mun je mun buɗe kabar ba mu ga ni'imar ba ba mu ga azabar ba kaga yanzu hankali zai kawo Allah na sabkowa ƙarshen kowane dare to ai da daren ƙasa kaza daren ƙasa kaza ai ba ɗaya bane to ya za a ce kuma zai sabko a gani kaga hankali yake sawa ya aiki da shi hankalin nashi ko mara kyau da an kan ce shari'a saɓanin hankali a wannan hankalin mara kyau kenan amma shari'a ba ta saɓa wa hankali mai kyau duk an ce saɓanin hankali to ya kamata a bincike shi wannan hankalin wa inna ma hiya filifti ba lil a'imma kaga bi ne kawai sallamawa ne kawai ga ga imma wal imama sha alaihi jumhuru hadhihi al-umma da abinda mafi yawan wannan al'umma suka tafi akai wa qad dhakara Allahu azza wa jalla Allah ya ambace su mutanen da ya kyautata yabo a gare su shi ma lai maka hujja da waɗannan ayoyi na haddathani قال وحدثني أبو حزم وهب المسارة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية السمالحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خلودا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه kila ka karanta wannan tun a cikin wasiƙatul ikhwan da Sheikh Usman dan Fodiyo ya kauna haya ka wani tafsirin ta da da malamai suka yi wato shi wannan wannan hadisin hadisi ne hasan amma isnadin da malam da'ifi ne zaka galibi za ga ma yana kawo asarai ingantattu zai kawo hadithai hasanai ko sahihai amma shi isnadin nashi da ya kawo su to shine kira da matsala din za mu samu irin wannan da yawa za mu ta ishara a kansu hadisin wannan ya inganta amma kaga yanzu Muhammad bin Wabbah kaga kaga yana da sakwarai akwai abin da yawa na masu tashifi misali shi yana Muhammad ibn Wabbah to da haka isnadin da da'ifi ne shi na malam amma da hadisin kaga ya inganta Imam Ahmad ya rawaito shi da Dayalisi da Ajuri a cikin shari'a dari na'am حدثنا ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني to kaga nan ina son ku fahimci tsarin da ya bi shi wannan littafin nan yace ko Ibn Mahdi kawai haka yace Ibn Mahdi yana nufin da isnadin da ya gabata to zuwa ga Abdurrahman Ibn Mahdi yanzu kuma an gane ko in yace yanzu Ibn Mahdi ai bil isnad sabiq ila Abdurrahman Ibn Mahdi isnadin can na baya to zuwa ga Abdurrahman ibn Mahdi kala yace sai kawo maka wa haddathani Mansur ibn Sa'd qala sami'tu al-Hasan yuhaddithu kaga wannan sun kaga mursal ne tun anan zaka ji qala sami'tu al-Hasan yuhaddithu an an-nabi kaga wannan mursali ne kenan ko amma hadisin ya inganta shi ma wannan hadisin da man rage ba an sunnati falaysa minni hadithi ne sahihi wanda ya kyamaci sunnata bai tare da ni hadithi ne yake sahihi amma isnadin mursali ne to ko mun san marasi dan hasan basali sai daga cikin abafur marasi sai daga cikin abaful marasi na kamar yadda yake a cikin jami'ut tahsib kuma bukhari da da muslim san rawaito wannan to alhasan alhasan ibn abi alhasan kenan wanda rahabi ke cewa kana sayyidu ahli zamanihi ilman wa amalan shugaba ne na ahli zamanihi wajen ilimi da kuma da kuma aiki shi ko Abdurrahman ibn Mahdi ya kowa san shi su ne in kaji ana a imma a addinin gaba ɗaya a immatu sunna wal huda to su ne su Abdurrahman ibn Mahdi shi yasa malamin Bukhari Sheikhul Bukhari dan Madini ko Ali ibn Abdullahi al-Madini wanda ce bai taba kaskantar da kan shi ga wani ba sai ga shi dan madini yake cewa kana ilmu abdurrahman fil hadith ka sihir yace ilmin abdurrahman bin mahadi ga hadisi kamar sihiri inda yake da abubuwa to kai ce kawai wannan wannan sihiri ma ne misali ba karamin shehin malami bane ibn mahadi babu zabi na mashtaki da al-imamu an-naqid al-mujawwid sayyidul huffaz aga sai da sani an haife shi a 135 ya rasu 198 kasa akwai a'imma guda uku da suka rasu a wannan shekara akwai ya halikattan ya rasu a wannan shekara akwai sufiyan ibnu uyayna shi ma rasu a wannan shekara duk da zahabi na cewa cikin al'ibar cewa sufiyan ibnu uyayna 197 ne na karanta muku wannan maganar eh amma dai su sauran ibnu mahadi ya haila qattan sarar su 198 eh da haka wa kana imamin ne hujja bahai wannan hujja ne kudwa ne hujja ne fi ilmi wal amal ya rasu a jumada al-akhira a basra rahmatullahi alayhi na'am
ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمل قليل في سنة خير من أمل كثير في بدعة
to kun ga shi ma wannan mursali ne tun daga shi nan an al-Hasan ibn Abi al-Hasan Rasul Basri kenan ko wanda ya su 110 annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga annahu qala kana rasulullah kaga shi ma wannan akwai irsali a ciki kaga shi ma mursali ne kuma badda ba irsalin isnadin mana da rauni shi wannan da ya kawo ibnu mahdi qala haddathani mubarak ibnu fadala an al-hasan ibnu abi al-hasan isnadin ibnu barda ya rawaito shi a cikin al-ibana kaga ita wata da muhimmanci a a babi na aqida al-ibana wata zamu karanta ta
قال حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى أن يحيى بن سلام قال حدثني سلام يحيى بن عن سلام يحيى بن سلام قال حدثنا سعيد بن مرة عن الوبين بن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة kaga al'akhudhu biha kaga fadila ai mustahab kenan wa tarkuha kuma laysa bi khadi'a barin ta ba laifi bane Wai sunna sunna iri biyu ce akwai sunna fi farida ga faralla al'akhudhu biha hudan wa tarkuha dalala wa sunna fi ghairi farida al'akhudhu biha aga fadila aga wannan mustahabi ne kenan ba dole bane barin ta kuma laysa bi laysa bi khadi'a kaga shi kuma wannan kaga shi ma a da ya ce anil wadin ibn wata an makhul makhul da ka sani wannan alim ahal sham eh, masanin shamawa a makhul akwai sabani akan rasu shi akwai santuka wasu ce ɗari da goma sha biyu wasu da sha uku wasu ma bayan nan eh, kamar yadda za a bi ishara akan wannan a cikin siyar no. to wannan kenan uh, daga makhul kaga shi ma yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga shi ba hadisi ne mursal kaga to shi ma wannan isnadin shi yana da rauni sosai to ci ma hadisin ma marfu'i wannan to shi wannan uh, munkari ne kaga a cikin isnadin akwai al-khalil ibnu ibnu murra al-khalil ibnu murra aw hatta cewa laysa bi qawi Imam Bukhari ya ce mishi wannan munkarul hadith ne. Haka Amun Nasa'i ma ya da'afa shi. Haka shi wan Al-Wadin ibn Ata shi ma a Saduq ne sai ul Hibs. Kaga sai kuma Yahya ibn Sallam shi ma shi ma ad-Darqudin shi ma ya da'afa shi. Da Ibn Ali na cewa yuktabu hadithuhu ma da'ifihi. Kaga shi ma aslan na da rauni sosai sannan kuma hadithi ne mursul shi ma wannan na hudu kenan sai na biya yahya يحيى قال وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو بن السلمي عن الإرباب بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة na'am ah, wannan shi kaga na biyar kenan ko yahya kila da kaga ne uslubin ibnu abi zamanin da yace ya kaga wa bil isnad ila yahya ibn sallam da yace yahya da isnadin zuwa ga yahya ibn sallam qala wa haddathani hafs ibn umar to wani hadisi na kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a kaga bata ce dalala ce shi mun hadisin sahihi ne musamman haka yana da yana da hanyoyi da yawa. Imam Bukhari ma ya fidda shi a cikin Tarihul Kabir ya inganta da haka bid'a ko ce ce an kace ta bid'a bata ce kuma wa kullu dalalatin finnar na'am Yahya يحيى قال وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغ الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kaga sai haya yake da wannan ko in ce ya ayyuhan nas kitabullah qur'ani ko mu in qur'ani bil qur'ani tafsir qur'ani bil qur'an eh qur'an in kace in kace mishi to wai salon da yake yanzu asma raka a biyu raka hudu raka uku ya ce maka uli ajini hatin matna wasu alhamdulillah ya faɗi da sau ya ce matna wasu lata waro ba aka ce a ina ne a ina ne aka ce kai arwalla da ruwa mai tsarki wa an zula minas sama'i ma'an ɗahura wato kasa wa bayu da yin falahajiyana ko ayyuhan nas kitabullahi mu qur'ani kawai da'una min hadithin su ayu ku kale mu daga hadisi kaga wannan wannan hadisin sahihi ne fa kuma eh hadisin sahihi da amanan mursali ne in kun in kun lura ko saboda shi ma anil hasan qala qala rasulullah isnadin da shi malam ya kawo isnadin da'ifun ne jiddan eh isnadin da'ifi ne jiddan su amma asalin hadisin dai a hadithi wanda yake sahi abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin al-musannaf ta hanyar ma'amar daga shi al-hasan din duk da riwaya ta ma'amar daga hasan al-basri mun kada akwai yin kidai akai yi saboda bai ji daga gare shi ba ba bai ruwa daga gare shi ba na'am وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله Allah akbar so wannan hadisi ah, da malayaka akwai iddirabi a cikin ah, a cikin shi kuma isnadin ma yana da inkiɗayi a kai Eh, isnadin karankan shi yana da yana da inkiɗayi sun da kuma da yawan su ba ah, sun rawaice shi hadisin sai ya ce kawai ne a hudu na kumbi mashahabil qur'an fa khuduhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah ina so a lokaci bari mu tsaya nan sai mu tashi gaba ta takwas ibn wahabin qala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi